أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفي بجهنم سعيرا ويدل الأمر يكي يهودا suna tinkamo ne suna alfahari da annabi ibrahim da annabi musa ko kuma nasara suna tinkamo da annabi ibrahim da annabi isa abin mana mana bai duk da haka akwai wanda ya imani da annabi ibrahim din yake alfahari da shi abin mansar da hannu akwai ko wanda yake tsare hanyar imani da shi din aka bi jahannama sa'ira jahannama ta isa ta zama koman kowane kafiri wajen kona shi
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نزلهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما آه، su kafirai in an sa su a wuta da kiyaye mu sai su kone jikunan su fatun jikin su kone su zama garwashi in sun kone in nan kamar sun daina jin zafin wutar kenan sai a sako musu sababbin fatu wanda za su yi azaba da su kunnuwa na biyar duludu in fatun sun kokkone sun zuwa gaushi ba sa jin za- zafi sai a sako a sako musu waɗansu sababbin fatu duludun gaira waɗansu fatu ba waɗannan ba don me ne zugun azaba don su ci gaba da shan wahalar azaba nan lazani Allah kare haka yake aziza mabuwayi ne hakima mai hikima ne cikin lamuransa
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وتدخلهم ظلا ظليلا
إن الذين والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها ألوان مطهرة ونرجلهم ذلا ذليلا dama an ce imani da kyakkyawan aiki shi ne ke wajabta samun nima a lahira cewa da karyatawa su suke jawowa azaba a lahira to an faɗi su waɗanda za musu azaba ne saboda kafircinsu da rashin imaninsu to waɗanda suka yi imani fa wallazi na amanu wa amilu salihati amma waɗanda suka yi imani da Allah da abin da Allah ya aiko annabi da shi wa amilu salihati suka aikata ayyuka masu kyau na tsakaninsu da Allah na nafilfili da kyautawa bayan Allah sanurke domin jannatin da sannu za mu shigar da su aljanna da jirimin ta da yaran haru wanda ƙoramu guda hudu suke gudana a cikin aljannar a ƙorama ta ruwa mai kyau ma'in gairi azin wa an haru bin labarin da magudanar nono da mai da rayar rafu wanda daɗinsa baya canjawa wa an haru bin asalin wa an haru min kamar lazzatin kuma ba da magudana irin na giya mai daɗin sharibi na saboda masu sha wani haro min asalin musaffar da kuma magudana zo kuma na ruwan na ruwan zuma wanda aka tace wanda bai da irin suna gudana a cikin aljanna zama biya a zuwa jin wani haram banda waɗannan nemomi kuma akwai mata kyawawa wanda hankali baya iya kwatanta irin kyawunsu da wabi a zuwa hara kuma matan tsarkaka ne ba irin matan duniya wanda wani lokaci za ka same su na haila wani lokaci za ka same suna jinin biki wani lokaci za ka samu sun zuwa suna warin hamata ba irin waɗannan ba ne tsarkaka ne wani rikido za mu shigar da su zillan zalilan wato wata inuwa inutacciya wadda ba zafi a cikinta ba rana a cikinta
inna Allah ya
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نيم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا daga nan an riga an kaba daula da mutum ɗaya da matarsa ya yi yana su ta gurar baku da zai kare ku min nafsin wahidati wa kare ga mina zauja basu min wa rijalan kasiran wani sa'a kuma za a kama musu gwamnati tun daga wabudullah wa la tushriku bi shay'an wal walidayni ihsana wa zil qurbi wal yatama yanzu a rantsar da gwamnatin da aka ba ne inna allah sami allah ya murkumu an tu'addul amanati ila aliha allah yana ba ku umurni kowace amana a maida ta wajen mai ita wa za hakamtum bainan nasi in kuma kuka yi hukunci tsakanin mutane Allah ya muku umarni ku yi hukunci mai adil da adalci idilu Allah ya ce idilu idilu ku yi adalci ina Allah ya murbi adli wa isani ina Allah ya murbi wanda da bana ta da aliya amana tsakaninka da Allah ubangijinka wanda ka ɗauko tun alamun zarri da amanaka da take tsakaninka da mutanen da ke ɓantattu kamar iyaye da yan uwa da makwabta da makwabta kamar yadda aka jero da kuma amana ta ke tsakaninka da kowa da kowa kowace dai ana lalle an ba da umarni a yi ta a cika ta a mai da ita wajen masu ita wanda yake ayar sabbin saukanta sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓa makata ya kira talha kawo mabudin kaba ya kawo ya mika masa kenan sai a mawar ya muna roƙon ga yanzu da ka haɗa mini mabudin kaba nan da su ƙayata sai allah ya sauko da ri'a kuma da kowace amana zuwa masu ita annabi da ya gama abin da yake yi ya sake mai da makullan na wajen su ya'yan abdullar ɗin nan inna allah ya barko wa tuwaddun amanati da aliha za a gamtun bayanan nasi in kun yi shari'a tsakanin mutane ko a gida ko a buwa ko a kotu an ta kuma biladi ku yi hukunci da adalci inna la ne in ma yi kurbi amma cewa ku yi adalci dinnan ma da Allah da abin da Allah ya ba da aure da shi inna Allah sani Allah kana haka yake sami'an mai jin abin da kuke faɗa ne basiran mai kallon abin da kuke aikatawa ne يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا
يا أيها الذين آمنوا أديوا الله وأديوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا يا كم مؤمنين الدنيا غبان آية وأن إيرن كلا كلا مدينة كان الله يا فريش يا قرآني سو 89 يا أيها الذين آمنوا ya yi wannan kuma irin kira ne na makka allah ya faɗe shi a ƙur'ani sau ashirin abiyullah ana kiran kowane mumini ya zo ya biyayya wa allah duk abin da allah ce a yi a yi da abin da allah ce a bari a bari wa diyun rasul a yi manzo allah biyayya kuma an ce kuma rasul fa ku zuhu ma na yi kwan fanta da abin da annabi ce ku yi ku yi da abin da annabi ce ku bari ku bari wa wuri lamarin yankun bayan an bi biyayya wa Allah an yi biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallama kuma wanda aka sa lamarran su a hannu aka sa lamarran ku a hannunsu su ma ku yi musu biyayya annabi yana cewa man ada'ani wa qad ada'a Allah wa man asani wa qad asa Allah wa man- wa man ada'a amiri wa qad ada'ani wa man asa amiri wa qad asani yace domin biyayya duk wanda yin biyayya ya yi wa Allah biyayya ko ku yi biyayya wa mutane da na ɗasu a cikin al'amura duk wanda ya yi biyayya kan mutumin da na ɗashi ya yi mini biyayya duk wanda ya saba wanda na ɗashi ya saba mini adi'ul lawa adi'ul rasula wa wuli lamar minku na zo ulama za su zama daban-daban akwai ulamar cikin alkur'ani su ne alƙurrawa ma'adata alƙurani gaba ɗaya in sun yi ittiwaki a kan karatu alƙurani ne alƙurani ne in sun yi ittiwaki wannan karatun ba alƙurani ba ne wata hikima ce ne ba alƙurani ba ne to ba alƙurani ba ne dole sai ya musu biyayya daga nan kuma sai masu hadisi sai rijalul hadisi su ko in sun yi ittiwaki a kan hadisin na sahihi ne to sahihi ne in sun ce wannan hadisi ba ba hadisi ba ne magana wani mutum ne yanzu haɗu a kan haka to hadisi ba hadisi ba ne dole sai a yi musu biyayya a yi biyayya ma'abuta alƙur'ani a yi biyayya ma'abuta hadisi sannan a yi biyayya wa su fukahawu masu koyar da aiki a su abu hanifa su malik su shafi'i su amurin hanbal da sauran shugabannin furu'a masu koyar da yadda ke aikata aikin da aka karanta a karance adiyullah wa adiyur rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in idan kuma kun yi jayayya cikin wani abu fa in tanazatum fi shay'in faruddu ila wa rasul sai ku kawo abu ku goda wajen alqur'ani yaya abin yake alqur'ani wa ulil amri minkum faruddu ila wa rasul kuma yadda abu wajen alqur'ani mu ga wani hukunci alqur'ani ya ba wa abin a koma wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai yanzu ma yana da rai a tambaye shi yaya abin yake in kuma bayan sa ne to dubi sunnonin da ya bari a su ba da hukunci hadiyullah wa hadiyur rasula wa uri amr minkum sannan idan an rasa gane abun a cikin ayoyi aka rasa ganewa a cikin hadisai to sai a tambayi shugabanni musulmi wanda suke da wannan masaniya su ba da hukunci su duba su ga ina ne ya kamata mai da wannan hukunci adiwullah wa adiwur rasula saboda haka ake cewa alkitabu wa sunnatu wa ijma'ul ulama'i da alqur'ani da sunna da abin da malamai suka haɗu a kai sannan kuma daga baya bayan ima'ul ulama'i to kuma sai a yi kiyasi sahihi wa in tanazatu fi jafurdu yallahi sai kiyasi a mai da maganan wajen alkur'ani a yi kiyasi a gani ya take a mai da ita wajen hadisi ya gaya ya take wa wai da wuri minkum wa in tanazatu fi shay'in furdu ila rasul shine kenan kaga usul guda hudu sun tabbata ga maganan Allah ga maganan Annabi sallallahu alaihi wasallama ga maganan shugabanni waɗanda hukuma ta nada akan kowane matsayi in kuma ba daidaita ba to sai a kowane hukunci sai nuna shi wajen alkur'ani ya yi alkur'ani ya ce dangane da wannan sai kiyasin abin da ya zo sabo din akan abin da ya wuce wanda za a gane ya yi alkur'ani ya hukunta akan wannan abu haka kuma a duba cikin hadisi ya yi hadisi ya hukunta cikin wannan abu wanda na za ta fiye furdu ya Allah wa rasul kenan wannan duka in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir idan fa gaskiya ne kun yi imani da Allah da ranar lahira to duk abin da za ku yi sai abin da alqur'ani ya yarda da shi abin da hadisin manzo Allah ya yarda da shi idan ba samu cikin guda biyun nan ba abin da manyan malamai suka ittifaqi suka auna suka tabbatar in kuma banda wannan to kowa ya dauko nasa sai hada da alkur'ani a duba hada da hadisi a duba a gaba wanne ne ya dace da alkur'ani wanne ne ya dace da hadisi ori da wurin ku bayan da na za to bi je in urdu ila rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir kenan duk wanda ba ya yarda da hukuncin Allah ba ya yarda da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan to bai yi imani da Allah ba bai imani da lahira ba ko yana sallah ya kare ta kaza da gaskiya ne da ya yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah in kuntu tu billahi wa ta'ala khairun wato bin bin kowane abokan hukuncin Allah alqur'ani akan hukuncin manzon Allah sunna akan hukuncin shugabanni wato mujtahidi masu ijtihadi ulawru yankum koko qiyasi sahihi in kuntu tu billahi wa ta'ala khairun yin haka din khairu shi yafi muku wa asanu yafi kyau تأويلا مقوما من كون
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا يا يا كغني يا رسول الله koko abokin magana koko wanda da yake gani ilallazina zuwa ga waɗannan irin mutane ya tsumuna da suke rayawa wato suke ƙaryan cewa annam su amanu billah sun yi imani da Allah wal yawmi lakiri da ranar lahira alam ta yalla ne tsumuna na wani wanda zai jama'a da yawmi sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira sun yi imani da alqur'ani da abin da ka saukar annabawa ka mun kai yuriduna ya ta haka mu da damu da ma duk da haka suna barin hukuncin manzon Allah suna so a je a yi musu hukunci wajen wani kato wani dagutu daga cikin shugabannin shaidan baka dubi ruwan ya furu bi alhali ko an an gaya muminai an gaya muminai kar su bi dagut wacce ne ku dagut ku ne san ji dagut wuri su shaidan ran yi dillahu da nan ba'ida shaidan da yana so ne ya batar da su bata mai nisa tunda ya hana musu bin hukuncin Allah da bin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa su yi hukuncin wani kato wanda maganarsa ba ta haɗuwa da ta Allah da ta annabi
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا إذا قيل لهم su kafiran nan da munafukan nan idza qila lahum haka ce musu ta'alu ila ma anzala Allah ku zo ku zo ku zo mu bi hukuncin Allah wanda ya saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila rasul da abin da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'aytul munafiqina sai ga munafikai yasudduna anka suna tsare maganar ka su da tsarewa suna yin baya baya baya baya baya kuma suna ƙarye cewa abinda suka yi nan na zuwa a yi shari'a wajen wani ba wai kin maganar manzon Allah ba ne a saboda a zauna lafiya ne Allah ce ƙarya suke imani ne ba su da shi wato shari'a ta ta kama tsakanin yahude da munafiki annabi ya yi hukunci ya ba yahude gaskiya to shi munafiki bai ji daɗi ba don mai aka ba yahude gaskiya da suka fito ce ya haka shari'ar nan da annabi ya yi ba ga ya mutu magana yadda take filla filla ba muje waje abdullahi ubayin ya duba magana kuma muje wajen wani sai shi mutum ya ce ni ba za abdullahi ubayin ba ni dai na san daga annabin ko sai abubakar sai umaru muje wajen umaru aka je wajen umaru aka bayar masa da magana sai haka magana take kai haka annabi ya ce eh to ai annabi ga gaya masa magana ta yi daidai yadda take ba saboda haka ne ya sa ba ka yarda da magana ba hukuncin ba eh to bari fito maka hukuncin da za ka yarda da shi da ya fito zai ɗauko ta kuma ya zo ya sare munafikin ya sare shi sai aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam umaru ya kashe musulmi an waje a a a umaru ba zai wannan irin jarumta ba ya kashe musulmi da gangan ba zai iya ba to sai mutane suka zo dangin shi wanda aka kashe ya kashe ya rasu da layi muna karan umaru ya kashe wani mutumin mu an kai magana sani don ya bincika ya samu mai gaskiya ya ba shi gaskiyarsa ya samu wanda ba da gaskiya ya ba shi gaskiyarsa amma ba tsammani abu zai kai ga har zai kashe wani dan uwa ba ga shi ya kai yawan damuwa annabi ya ce ai allah ya riga ya zubar da jininsa jininsa banza ne tun da bai yi da hukuncin allah ba bai yi da annabi ba sallallahu jininsa ya tafi a banza shi ne allah ke cewa ya ya kaga waɗannan mutane da suke ƙaryan cewa sun yi imani da kai da abin da allah ya saukar maka da abin da ya saukar wa annabawan kamun kai amma duk da haka suna so yanzu a shari'a ba kai ne za ka shari'a ba a kai magana wajen ɗagutu wajen ƙaton banza wanda yake mai jagoranci sha'anin shaidan yuduna ita haka wani ɗagutu wa ƙadu biru a yi kuru alhalin ku a cikin ayoyi da yawa an ce musulmi kar ya bi maganar shaidan musulmi kar ya bi maganar shaidan wa ƙadu biru a yi kuru wuri ilu shaidan a yau dillan da adam bai da dama abin da shaidan ke yanzu kenan a yau dillan ya ɓadda su tsalarar ɓata bai da mai nisa daga shi إذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا إذا قيل من أنك تعالوا كتبوا إلى ما أنزل الله زوا حكم شعب الله يسوكر وإلى الرسول كلهم جوجا النبي والشريعة رأيت المنافقين سيئك منافقا يسدون سنة أسأل فقدنك سنة باية باية سنة باية باية يسدون عنك سدودا سنة باية شريعة كباسا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن وجدنا إلا إحسانا وتوفيقا وكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يهلكون بالله إن ردنا إلا إيسانا وتوفيدا وكيف يا كغني إذا أصابتهم مصيبة إذا موت مصيبة الدنيا ta same su wanda ba mu iya musu wannan maganin sai annabi su dawo wajen annabi ta annabin da kuke karɓar shari'arsa yanzu mai ya kawo ku wajensa suka ce wallahi in ranna illa isana wa tawfiqa ba wai kin shari'arsa muka yi ba ba ko raina shari'arsa muka yi ba muna so dai a zauna lafiya ne muna so a kyauta ne a zauna lafiya in ranna illa isa na mutum to duk wanda yake shari'ar Allah yake shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk hujja da ya faɗa ba da hujja ƙarya yake ya yi bai dai imani da Allah ba ne domin Allah shine Allah shine alhaqu alhaqu gaskiya ya'lamun anna Allah huwa alhaqqul mubin Allah shine alhaqu daga nan ya dauki wannan suna ya ba annabi wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaqu annabi muhammad shine gaskiya bayan Allah sai ya dauki wannan suna na haqu ya ba alqur'ani yace wallazi ya ba alqur'ani alhaqu min rabbika sai ya dauki wannan suna ya ba addinin da annabi ya zo da shi huwa allazi arsala rasulahu bil hudayi wa dinil haqqi to wannan haqurin duk wanda ya saba wa daya ya saba musu gabaki daya wadda aka kiyaye irin abin da yake faruwa na yanzu waɗansu musulmi sun jefa kuriya sun zaɓe su sun zama ko sanatoci ko wakilai su je su jefa kuriya kan wata matsala wadda ta saɓawa musulunci a tsari ko sun riga sun zane saboda haka ne masu wajibi ne nan gaba in za mu zaɓi wakilai muga wanda suka san wani abu daga cikin shari'ar musulunci ba ƙarti kurun ba wanda za su je su yanko ƙarya su ce a jefa ƙuri'a kan ƙaryar nan ta zama gaskiya a kai bai za a sabon da wasu yoto bi ma ka tabbata da su maja uka zo maka ya ne ko na billahi na rantsuwa da allah in ranna illa isa na wata bai wallahi mu bakin shari'a ka muke yi ba ko bakin maganan ka muke mu dai muna son ne a haɗa kai a zauna lafiya
أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك ولن متانيه ko su munafukan ko ko yahudu din ya alamun da ma fi gudu Allah ne kada ya sa wanda zuciyarsu ta kunsa na kin maganarka da kin yarda da shari'arka da kafircin da ya raba tsakanin su da musulmi amma kuma da yake suna ɓoye shi sai ya ɗauke musu takobi ba a yaƙan munafiki da takobi sai da a yaƙe shi da hujja ulaikan lazini ya alamun lama fi gudu Allah masanin goshi kadai za abin da zuciyarsu ta kunsa fa harita nun ka kau da kai ga barin su karka musu dariya a fiska su nuna ko ba su da wani laifi ne ka kau da kai ga barin su wai su kuma ka rike musu wa'azi ka ba su labarin abin da ya same su a lahira na saba maka ka ba su labarin abin da ya same su a duniya na cewa in asirinsu ya tonu ba za a yaƙe su a zahiri wai zan kai musu wa'azi ba kullum fi yan kusa yin ƙaunar baliga kuma ka kira su waje ɗaya inda ba kowa daga kai sai su inda ba kowa ka musu wa'azi ka musu nasiha ka gaya musu ƙaunar magana baliga mai kaiwa matuƙa cewa abin nan naku ba allah ya riga ya san zuciyarku ba su da kyau ba ta yarda da magana na ba amma abin da yasa aka baku ba a yaƙin ba a yaƙan ku don saboda kuna ɓoyewa ne in fa kun ci gaba da yin haka abin zai bayyana fili mu yaƙe ku a fili a kullum fi an wasu ƙaunin barewa.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم
اجتنبوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم سوء أن ميا قلنا ما سبوي كافر ها؟ وما أرسلنا من رسول الله إلا بإذن الله Allah ce dukkan manzo da muka aiko cikin manzannin da muka aikowa mun aiko su ne illa liyuda kowane manzo mun aike shi illa liyuda sai don a yi masa biyayya a karbi maganarsa daga Allah take maganar tasa illa liyuda bil jalla wala wannan mai zalamu amuzam yayi da su suka zalunci kansu ya uka su zo wajenka wa zafarullah suka ce ya rasu Allah mun zalunci kanmu amma mu zo tuba ka nema mana gafara wajen Allah fastabara da humur rasulu sannan aka yi sa'a kuma annabi ya karba ya nema musu gafara wajen Allah habba nan da nan da wajadullah tawwabar rahima inda annabi ya nema mutum gafara nan da nan ya samu gafaran Allah Allah inna tawwaban yawan karban tuba rahima mai yin jingai saboda haka musulmi kar su yadda su fidda annabi tsakaninsu da Allah Allah wanda Allah ya fi kusa da kai akan kowa amma duk da haka sai ya ɗauko mutum daga wani wuri ya aiko shi wajenka to kai ma an kana da aika wajen Allah wannan mutumin za ka sama ka gaya masa ka ce ni ma ga aika na wajen Allah na tuba na tuba na tuba ka nema mini gafara ya yawe mini sai da annabi ya nema maka gafara to ba kai ka samu gafara bal wannan mu'azzir ma mun jahuka fastaghfirullah واستغفر لهم الرسول سوسك توبوا ألا ألا يموتوا غافرا واستغفر لهم الرسول أن بيني يموتوا غافرا لوجدوا الله توابا رحيما والله إذا سمع الله توابا هنا جرا هنا كربا توبا رحيما هنا مجدا
فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا wa rabbika Allah ce na rantse da ubangijinka wato Allah ya rantse da Allah kenan da shine ubangijin Muhammadu shine ubangijin kowa wa rabbika na rantse da Allah ubangijinka wa na rabbika la yu'minuna ba wanda za su yi imani hatta yuhakkimu ka sai wanda suka saka kai musu shari'a suka yi da shari'ar ka suka saka kai kai musu shari'a ba wani ba wa na rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimu ka su baka hukuncin kansu kai kai musu hukunci fi ma shi jaraba yanahun a cikin duk abin da yake gudana tsakanin su ba da rabbi ka la yi nuna ta hakimu ka fi ma shi jaraba sun ma da jidu biya wasu harajin min ma ka zaita sannan kuma in ka yi shari'a ka gama yanzu ba sa jin wani motsi a cikin zuciyar su yadda gaba ɗaya da hukuncin ka amma duk wanda bai yarda da shari'ar manzon Allah ba ko kuma ya ji amma abin bai kwanta maza ba to Allah ya rantsa da za ta zace mutumin nan ba mu'mini bane fala wa rabbika la yu'minuna hatta yaqimu ka biwa shi rabai na hum thumma la yajidu bi amrin harajan sannan ba za su sake samun wani kunci a zuciyarsu na wannan hukunci in ba ka zai da sallamu da zalima su zama sun sallama sun yadda shari'ar sallama na gaba daya
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ولو أنهم فلونا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا me ya same su ne abu mai sauki kai musu shari'a tsakanin to da su ne muka hukunta musu irin hukunci da muka ba wani isra'ila da suka yi laifi muka ce ku je ku kashe junanku ku wa tubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum amma suka je suka yi haka da muka ba su dama su yi haka ne wadda zuwa wuza ku wadda wannan mai zama wuza ku wadda wannan ka jamna da yi wani turu an wuza ku أو اخرجوا من دياركم كوكو مكجس بتسوى كده جزو ما فعلوه إلا قليل فشيكنا بذات بأمر نبا سوى إلا قليل منه ألا ينجم كنيا أبو بكر أبو بكر والله ني أنا أنا بلاش أنكش كينا زنكش كينا رضي الله عنه ألا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا فاستغفر ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا في حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دينكم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به amma da dai sun yadda sun aikata abin da aka musu wa'azi da shi su aikata ga abu kaza su yi ga abu kaza su bari suka yi nayi suka bar na bari ayu a zuwa bi da kana khairar lahu da wannan ɗibbin wannan umarnin allah ɗin wanda shi ya musu alheri wa shi da tasbitan ko ya bi musu natsuwa da kwanciyar hankali a cikin zuciyoyinsu
فإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ولو انهم آه، اذ ظلموا انفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر له رسوله لوجدوا الله توابا فلا ربك لا يؤمن حتى يحكمك بما شجر بينهم ثم لا يجدوا به حرجا مما قضيت وسلموا تسليما ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوا الا غير ولو انهم فعلوا ما يؤذون به da dai sun yi yadda sun aikata abin da aka musu wa'azi su yi kaza su bar kaza sun ji haka manzon Allah ya faɗa musu da kana khairan lam yakin kadin wallahi ya bi musu da kana khairan wa ashad sabita ya bi musu kwanciyar hankali da natsuwar zuciya wai zan sun yi haka abin da aka ce su yi sun yi abin da aka ce su bari sun bari wai zan kenan da ata yana za mu ba su ajarin azima wani lada mai girma mai yawa daga gare mu wanda ba da sai iyakan sai Allah wala dai na amsira da mustaqima kuma za mu dora su kan hanya ba daidaiciya ba za mu sake bata ba mun dara dora su kan wannan hanya ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطع الله والرسول أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يريد الله دون ليو ألا بيئيا يبي أمرنين الله أسيان تيوا يهي كذا إن جاء الله يبر كذا إن جاء الله سند يهي كذا إن جاء الله يبر كذا إن جاء الله أولئك وأن متاني ulaika man man din nan lafazin mufradi ne amma yana daukan jam'i yanzu an yi magana da jam'in ne anan wa yuri lawar fa ulaika waɗannan man din nan waɗannan masu bin Allah masu bin annabi sallallahu alaihi wasallama ulaika waɗannan ma alladhina an'ama Allahu alaihim Allah zai hada su da manyan mutanen da Allah ya musu ni'ima din nan wanda kullum muna sallah muna ce Allah ya sa mu a cikin su أولئك ما الذين أنعم الله عليهم muna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima wanda Allah ya musu ni'ima iri biyu ne akwai wanda Allah ya musu ni'ima da umamiya su ne annabawa da siddiƙai da shaida su sale akwai kuma ni'ima ga tattacciya su ne nasara da yahu da nasara Allah ya ce ya bani isra'ila kuma ni mata lati an amtu alaikum wa ni faddaltukum al-alamin daga ba zai muka yana cewa Allah ya bishe da su Allah ya tsine musu hula kama da suna nan Allah ne wayannan mutane suna tare da mutane da Allah ya musu nema wayan nabi'ina na annabawa wa siddiqina da su wanda yake bin bayan annabawa da siddiqai wa shuhada'i da gani kashenin addini wanda suke suka shahada wa salihin da sauran bayan Allah wanda su ba annabawa ba su ba siddiqai ba ba shi da wani suna ce sauran bayan Allah da wanda zuwa ba ita ce zuwan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji na cewa wadda ka na bin zaburi in ba da zikiri an da larda ya rizuwa ibadiyar salihu in riga mun rubuta a cikin taura da injila da alƙur'ana wannan ƙasa ta duniya bayi na salihai su za su gaje da ta ƙarshe ba ɗaukar manzo Allah ku zo da su gaji duniya bayan wucewar annabawa sai muka ji annabi Ibrahim da darajarsa da komai yana roƙon Allah Allah ya sa shi a cikinsu yana cewa annabi ibrahim da kansa yana roƙon allah ya sa shi a cikin bayan allah salihai sannan muka ji annabi suleiman da kansa yana roƙon allah allah ya sa shi a cikin bayan allah salihai ta zo daga wannan su ne allah ya sa cikin wannan bayan allah salihai inda zai yi imani ko da wani lokaci ba makara ba ko yau ya kai imani da allah kai imani da wannan allah za a dubi imaninka yaya kai sai a kai ka a haɗa ka da annabawa da siddiƙai da shuhada da sadai don da annabi zai bar duniya yana cewa arrafiq al'ala arrafiq al'ala Allah yana so ka haɗa da karabkan nan madaukakiya karabkan nan madaukakiya su ne annabawa da siddiƙai da shuhada da sadai wasu na ulaika rabiqa wannan duk wanda ya zaɓi irin wannan tafiya kai tafiya ta yi kyau tafiya ta yi kyau kana tare da annabawa da siddiƙai da shi a dawo da sare kai tafiya ta yi kyau ban zuwa da ka rabe ka ذلك
فضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله wannan kyauta daga Allah take banda Allah zai ba wannan mutum wannan daraja ka zo da ƙarshen zamani amma Allah ya rizkar da kai annabawansa da siddiƙansa da shuhadawansa da saliyan bayansa wanda Allah ba zai ba da wannan maiwa tsari karfar min Allah wa kawai billahi alima Allah ya fi kowa sanin abin da kowa ya cancanta
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات انفروا جميعا يا أيها الذين آمنوا خذوا إذنكم وانفروا ثبات وانفروا جميعا يا قوم مؤمني خذوا إذنكم كذونا بشركم كلهم كذونا رجل شركم wato wa yi dulan masara da mai kuwatar mariba da kairi kullum ya zo kana cikin shiri ku zo hidrakum fanfiru su ba ta daga annabi ya ce a tafi yaƙi ko jama'a ne ko ɗaiɗaya ne to maza maza a samu kun fita kun tafi yaƙin nan ban biro su batin ku tafi kuna jama'a jama'a kaɗan kaɗan a yi biro jami'an ko kuma ku tafi jama'a masu yawa وإن منكم لمن ليبطعن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا وإن منكم لمن ليبطئن Allah ya ce na san a cikinku akwai wanda suke yin kiwiya da yi na sabon musibatun idan an ce maza maza a tafi yaƙi amma jama'a su tafi yaƙi ba kama sunansa ba zai tafi ba kada yi ji labari an je yaƙin wani abu ya faru an kashe waɗansu sabbai na yi naku na ƙetare rijiya da ba kayan gani ma ba kaɗan da na tafi ni ma ba kaɗan da na tafi kai naku na yi sa'a bai zaɓi kuma zai wasu ƙara ƙarin abin lawari Allah ya mini alheri ya mini ni'ima da sa na yi yawa yanzu da na mutu harakatin amallahu alayya yanzu zama kuma ahun shahida tun ban halarci wannan yaƙi tare da waɗannan ba yanzu da na mutu
ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
wani za ku wani za ku fadlu min Allah in kun je ko shi bai je ba sannan ya ji labari kun samu nasara kun samu gani wasu kai ya yi taɓa ya laita ne kun tuwa ina ma ne ma da na je da su kaga da na samu wanda suka samu nan da ko ya ce Allah ya masa nima tun da bai je ba ya rage ne kun tuwa fa ko da wata na zai ban samu babbar rabon da suka samu nan
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
ويقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتل في سبيل الله ويقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ويقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة mutanen da suka sai da duniyarsu suka suka sai lahira da ita waɗannan wanda suka sai da duniyarsu suka sai lahira wani bukatun lalle su yi yaƙi fi sabilillah su ɗauka addinin Allah Allah ya shi na tare da wa yuqatil fi sabilillah duk wanda yaje yaƙi saboda Allah wa yuqtalu ya gharib ko ya yi nasara ya dawo da ganima ya dawo da lafiya ya samu rinjaye ya rinjaye kafirai wa yuqtal ko kuma a kashe shi in an kashe shi ya koma aljanna ya huta da wannan duniya in ko ya dawo da ganima da farada da rijiya dama aka ake so ba za mu duti ajiran azima wannan da sunna za mu ba shi ajiran da da azima mai girma idan ya je ya yi yaƙi ko yuktar ko an kai shi ya shahada au ya galib ko ko ya yi nasara ya dawo da ganima ba za mu duti ajiran azima.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ويقاتل في سبيل الله ويقتل وينغلب وسوف نؤتي أجرا عظيما ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله me ya same ku ne me zai hana ku tashi ku damara ku yaƙi fi sabilillah saboda ɗauka addinin Allah wani mutarabi da kuma da tsamo raunanan mutane daga makka wanda suna so su biyo annabi madina amma kafirai masu karfi sun tare sun hana su ba zai ba za ku yaƙi saboda kwato waɗannan ba su samu iso ba wajen annabi sallallahu alaihi wal mutarabi na rijali wan nisa'i a cikin mazaje masu rauni ko mata ko yara والولدان الذين يقولون ربنا ga sunan kullum suna roƙon Allah suna daga hannun suna ce rabbana ya Allah bagije mu akharina min hadhihi alqaryati ka fitar da mu daga cikin wannan alƙarya wanda azzalimi aduha wanda mutane alƙarya sun zalunci kansu sun kibin Allah sun kibin annabin su wajalna min dunka wali adam na roƙonka ka sa mana majiyyancin lamari mai ƙarfi wajalna min dunka nasira Allah ka samu ka ba mu majiyoyin lamari mai ƙarfi mai taimako
alhamdulillah a ƙarfin kallahu akwai sarkin malamai na bare-bare na damagara niger wanda duk shekara ya saba zuwa ana tasiri da shi ya ɗaiko takarda na fatan alheri tare da neman addu'a wa mahaifiyarsa ta rasu da wanda za a fara azumi.
Allah ji kanta lama da gawara.
A karwa kallawo akwai Alhaji Iyasu, Alhaji Isa Salihu mai alfaiza TV wanda yana cikin wanda suka ɗauki nauyin karatunmu a wannan shekara yana neman addu'a na musamman domin abubuwan da ya sa a gaba da irin ayyukan da suke gaban wannan ah, talibijin nasa da tsoron abubuwansa a kan wadanda to za mu yi masa addu'a na Allah biya bukatun zauren da ya ambata da wanda bai ambata ba har waɗanda bai tuna ba Allah biya masa shi barka ne sallallahu alaihi wasallam akwai alhaji basiko gado daga america wanda suke sauraron wannan karatu sun aiko takarda ta fatan alheri da addu'ar allah ya kara wa maulana shek lafiya da tsawon kwana kuma suna roƙon addu'a ah, wa ƙasa da duniya gaba Allah daya biya masa bukata Allah biya masa bukata Allah ya musu damuwa Allah biya bukatan duniya ya yi musu kuluna albarka ne sallallahu alaihi wasallam
sai cibiyar tsangayu tare da almajiransu suna neman addu'ar maulana shek abubuwan halin da suke ciki allah ya yi kuma allah ya ba su mafita
masu neman addu'a su tsangayu mata ta yan uwan mu kenan Allah biya musu bukata Allah ya yi musu damuwa Allah ya ba su abin da suke nema Allah ya kiyaye musu abin da ba za su mai karɓar dariƙa biya masa Allah yana son dariƙar tijaniya yana son mai yin dariƙar tijaniya yana ce wasu kulla ka zira Allah da kamar tuwa leona na zo wajen mu za a karɓi dariƙa sai mu faɗi sharaɗinta sharaɗi na farko ita dariƙa za a karɓa saboda Allah za a riƙe saboda Allah har a tsofa har iyakan zaman duniya ba za a bar ta ba kuma za a haɗa ta da wata ɗariga ba kuma za ka je ziyarar wasu wani wasu wanda da cikin tijjaniya kuma za a kuɗa da zalla riƙe ta cikin jama'a za a girma iyaye wasu biyayya za a jami'a wasu yi wani jami'a zikirin jama'a ko ba a shan taba duk wanda ya karɓi wannan sarari ga ɗariga tijjaniya na ba shi ba na da kare gudu su ta masu masu neman addu'o'i nan duka Allah biya bukatun su biya bukatun su akwai mai girmawa in ka samu yana tare da mu a wannan wuri kuma yana neman addu'a daga wannan Allah biya wasu bukata Allah biya bukata bismillahir rahmanir rahim الفاتحة لصلاة الفاتح يا صراط المستقيم. سبحان ربك رب العزة. الحمد لله فاتح إلا بيدك مكاتب آمين آمين ولا